أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ana ganin kamar a zahiri sun ci karo da juna. Kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu. Littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكما أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي kamar yadda ‘yan uwasu ka sani masu bibiyar muna tafiya ne da littattafai guda biyu muna bin jerin ayoyi to kuma littafin da muke cikinsa shine muke bin ayar da take kan jerin wato na ayoyi sai in mun cimma inda ya zamanto waccan ayar ita ce za ta biyo sai mu kuma cin wancan littafin din. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to eh, a darasin mu wanda na 88 karshen sa mun zo ne a ƙarshen suratul araf a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha a mas'ala ta 350 sai lokaci ya mun halin sa a wannan darasi namu na 300 da wato darasin mu na 89 kenan zamu tashi ne akan karkashin wannan mas'ala din duk da yake mun karanta abin da malam ya kawo illa dai akwai bayanai da ya kamata mu dan ƙara waɗanda muka yi alƙawari kuma su ne kamata mu ƙara insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da darasin mu to da muka zo wajen wannan aya wadda an kai zancen ja'ala lahu shuraka a fima atahu ma sun sanya ma Allah abin shirka ga abin da ya ba su to kinan wannan kuma idan ana an fara magana ne kan annabi Adamu da Hawwa'u to cewa annabi Adamu yayi shirka abu ne wanda nasu ba zai tabbatar bai yarda da shi ba to shi yasa sai malamai suka yi bayani kan wannan ayar na farko ja'ala lahu shuraka a fima atahuma mu sani cewa akwai ƙira'o'i daban-daban akwai ƙira'a ta imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu shu'ba sun karanta ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma to an ce ja'ala lahu shirkan sun sanya mishi shirka to nan sai ya zama to kenan zu shirkin ne ma'ana sun sanya mishi ma'abucin shirka ko za shirkin ina fata an fahimci kenan ma'abucin shirka shine shedan shine ma'abucin ta sai an ka shafe zu aka kawo abin nan kenan wannan qira'a ba kuskure bace ta Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Imam Shu'ba wannan na farko kenan to amma wannan aya malamai sun yi maganganu akan ta masu yawa na farko akwai littafi da nake son yan uwa su yi kokari su same shi karkashin wannan ayakin da ya zo duk da yake bahasi ne na masters da aka yi ko magister a jami'an Madina sunansa al-waqf wal ibtida' wa atharuhu fi taqriri masail al-aqida malamai sun yi maganganu sun kai maganganu guda hudu wasu daga cikin malamai suka cewa inda Allah ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ba a ma maganar annabi Adamu da Hawwa'u kwata kwata ma'ana nan annafsu sun fassara shi da aljinsu jinsi kenan huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi halicce ku daga jinsi daya ma'ana yan adam dukkan ku jinsi guda kuke wa ja'ala minha zawjaha Allah ya sanya mata daga rayuwarta zaujaha mijinta ma'ana su ma matan mu jinsin mu ne kenan ba zancen annabi adamu ake yi ba kenan da haka ba mu zancen annabi adamu yayi shirka sai dai a ci zancen ƴaƴan shi وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما كو شركا فيما آتاهما كما يدمون كتير قراءة تنافع da Abu Ja'far da Shu'ba sun karanta shirka. Wannan fassarar gaskiya duk da yake an yi ƙoƙarin tunkuɗe shirka ga Annabi Adamu, to amma fassarar tana da rauni domin galibin Alƙur'ani yana magana khalaqakum min nafsin wahida yana magana Annabi Adamu ne. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ko ba haka ba? Da haka dai abinda alkur'ani yake nuna in dai ana zancen an halice mu daga rai guda annabi adamu da hawa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha to dan haka shi yasa malamai suka ki dauka wannan akwai ra'ayi na biyu waɗanda suke ganin cewa a'a ran da an kace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida annabi adamu ake nufi daga rayuwa guda waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha sai Allah ya sanya ma wannan rayuwar bai ce waja'ala lahu ba domin nan ana kallon lafazi na annafsu duk da yake annabi adamu namiji ne ina fata an fahimci ni kawai zamu ce to ai qur'ani ya auren jinsi guda kaga nan mace ce kuma an ka ce ta aure mace a a ko a ce namiji aure namiji nan lafazin nafsu na an ka kalla min hadin nan kuma daga gare ta wadan sun ce daga jinsin ta saboda mu'tazila da masu ra'ayi irin nasu al-madaris al-aqliya suna son su kuri cewa an halicci annabi adamu ne daga an halicci hawwa'u ne daga haƙarƙarin annabi adamu na hagu na sama kamar yadda nasoshi suka tabbatar hadisai masu yawa to da haka karyata wannan sai ce min ha daga jinsin ta ai min jinsi ha ba min ha ba min ba'dha kaga nan sun dauki min lil bayani ba su dauki min lit tab'idi ba domin an ce lit tab'idi tana nuna daga sashin shi ne tab'idiya ce daga al ne wanda min tana daukan ma'ana fiye da goma a cikin yaren larabci ka kuma cikin muhdil labib an kutubil a'arib libni hisham al ansari ko kuma litatafan lugha waɗanda suke bayani kan ma'ana haruffa yana daga cikin abubuwan da ɗaliban ilimi ya kamata a ce sun abin ga muhnin labib an kutubi al-arib na ibn hisham al-ansari ko kuma wato ma'anil huruf na imam ar-rummani idan ka duba zaka ma'ana haruffa ko ma'ana nawa ko ne harfi ke ɗauka ko kuma aljanad dani fi hurufil ma'ani an gane ko na imamul muradi an gane ko ɗalibin ilimi zai iya neman sa ko kuma al-uzhiyya an gane ko fi ilmi al-huruf na imamul harawi yana da kyau ɗalibin ilimi ya samu wani littafi ko kuma talawubul huruf fi lughatil qur'an na Dr. Muhammad Hassan Awad ko kuma al-itqan fi ulumil qur'an harufan da suka zo cikin al-qur'ani ya keɓe babi na al-adawat kowanne daga cikin su ya bayyana ma'anonin sa gwargwado to idan ɗalibin ilimi bai san harafi yana ɗaukar ma'ana nawa ba kawai ya ɗauko ya fassara kaga su mu'tazila me yasa suka yi wannan fassara suka ce min ha sai suka ɗauke ta min lil bayani kenan min jinsi ha kawai suka kaddara jinsi amma min ha min ba'dha ko da mun ce ba sun ɗauki min bayani ce domin mi domin min jinsi ha jinsi annabi adam kenan ma'ana an halicce shi da ba halicce da ba amma in mun ka ce min ba'dhiha daga sashen ta mun ka dauki tabi'idiyya kenan ya nuna mun tabbatar da abin da hadisai suka nuna cewa an halicci mace daga wato hawwa'u daga hakarkarin wato annabi adamu kuma na abin nan mafi karkata daga cikin su na sama na abin nan na hagu kuma to shikenan kaga mun tabbatar da nasi ashe luga ta yi tasiri wajen mi wajen fassara don haka ya kamata mu fahimci wannan waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan lokacin da ya rufo mata sun kace duk ana magana ne kan annabi adamu hamlan khafifan famarrat bi sai ta shuɗe da shi falamma asqalat lokacin da ta yi nauyi da Allah rabbahuma suka roki ubangijin su duk ana magana annabi adamu tunda da annabi adamu da hawwa'u la in ataitana salihan Allah in ka ba mu nagari da wanda yake lafiyayye tunda an ce idan suka haifi da yana mutuwa suka haifi da suna muna mutuwa sai shedan yi musu wahayi cewa su sami shi Abdul Harith sai aka sanya mishi Abdul Harith sai ya rayu. Ina fata an fince suka ce duk annabi Adamu ake nufi. Ja'a wato falamma atahu ma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahu wato nan da an ka zo falamma atahu ma salihan sai aka yi magana biyu. Wanda suka ce nan falamma atahu ma ƴaƴan annabi Adamu ake nufi domin ba su yi shirka ba. Kaji fassara ta biyu. Wanda suka ce a falamma atahu ma salihan na annabi Adamu da Hawwa ake nufi ja'ala lahu shuraka a sun sanya masa shirka ba sun yi shirka ba sun sanya miki suna na al-Harith domin sunan shedan ne. To a nan nake son na ce cewa shi wannan hadisi na cewa an ce annabi Adamu ya sanya ma shi suna Abdul Harith ya yi shirka malamai da dama sun da'afa wannan hadisi da al-mutaqaddimin da al-mu'asirin in ka duba cikin wannan risala ta al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida zaka gani Imam al-Qurtubi ya da'afa wannan hadisi sannan imamu sa'adi in ban manta ba shi ma ya kawo shi ya da'afa wannan hadisi sheikh nasiruddin albani ya da'afa wannan hadisi na cewa annabi adam ya yi shirka ya sanya masu ɗansa suna abdul harith sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin shi ma ya da'afa wannan hadisi da haka ba hadisi ne ingantacce ba kuma ma abin ban mamaki al-harithu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce ya nuna shi daga cikin mafi asdaqul asma mafi gaskiyar sunaye to ya zai kuma ya zama sunan shaitan har a ce an zargi annabi Adamu da Hawwa'u to dan haka dai a takaice shine malamai suka yi bayani kan cewa ko a dauki dai ba kan annabi Adamu ma ake magana ba jinsin dan Adam wannan fassara kuma tana da rauni ko a dauki cewa a'a an fara magana ne kan annabi Adamu sannan aka je kan ƴaƴan annabi Adamu wadansu kuma suka ce a'a ana magana ne kan annabi Adamu amma shirkar ana nufin wato ƴaƴan annabi Adamu suka yi ta koko annabi Adamu yayi shirka irin wagga wanda shi dai masa waswasi amma ba dan saboda ya yarda da abin wato ba dan saboda ya yi imani da shi dan ba to amma dai wannan hadisin yayi rauni kuma wannan fassara tana danganta abin da bai dace zuwa ga wato annabawa annabawa ba to ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun shi yasa wadansu malamai suka ce fata'ala Allahu amma yushrikun to nan intiqali ne an kai domin yushrikuna ba a ce yushrika ne ba kaga annabi Adamu da Hawwa biyu ne wadansu daga cikin malamai suka ce a'a wani lokaci abu biyu ana kama masa ma'anar jam'i a cikin alqur'ani ma akwai shi in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah ta tuba mutum biyu faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba to kinan wannan ya nuna cewa qulub suna iya ana iya danganta abin da yake jam'i ne zuwa ga wato mutane masu yawa wanda sun ce amma yushrikuna in an ce ai annabi Adamu ne to jinsin su ake nufi ko da an ce ja'ala to yanzu an koma zuwa gare su ko kuma fata'ala Allahu amma yushrikun na an kare magana ne kan su ƴaƴan annabi Adamu da suka yi shirka ta waccan san shirka ta ‘ya'ya sai aka zo zuwa ga mutanen makka da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake magana akan su an ka ce fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka kina an yi intiqali daga ‘ya'yan annabi Adamu an dawo zuwa ga mutanen makka to kaga wannan aya tana ɗauke da bayanai da maganganu na malamai sai ɗalibin ilimi ya samu littattafan tafsiri ya harhaɗa ya gani abin da wanda malam wani ya ce da malam wani ya ce kuma ya yi hattara da aƙidar da za ta saba ma ta ahli sunna wal jama'a ala fahmi salafi as-salih to yan uwa wannan shi ne karshen littafi na ce karshen suratul a'raf a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha yanzu kuma zamu tashi ne a cikin suratul anfal to sai dai dukkan su su malaman masu littattafai guda biyu da muke tafiya akan su kowanne daga cikin su ya kawo wannan aya to akan manhajin da muke tafiya akan shi littafin da muke a cikin sa da shi muke farawa domin tun da dukkan su sun kawo ayar to littafin da muke ciki sai mu karanta ayar sannan mu je akan wancan littafin shi kuma wanda ba cikinsa muke ba ma'ana wanda duk shi ne muke akan sai ya fara kawo aya da shi muke farawa suratul anfal malam yake cewa a karkashin mas'ala ta 351 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala innamal mu'minuna haqiqa sune waɗanda an mu'minnai don inda ma wato abin da ake kira daga cikin uslubul hasr ko uslubul qasr waɗanda an muminai alladhina idza dhukira Allah sune idan waɗanda aka ambace su Allah wajilat qulubuhum zukatan su za su firgita za su shiga cikin tsoro da firgici ila akhir al-ayataini malai ce har zuwa ƙarshen aya ayoyi guda biyu to kenan kaga dole sai an kawo ayoyin innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum masu imani waɗanda suke da imani su ne waɗanda an ka ambaci Allah zukatan su za su shiga cikin tsoro da firgici wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan an ka karanta musu ayoyin Allah za su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kaɗai suke dogara an gane ko wa ala rabbihim yatawakkalun wato ulaika humul mu'minun haqqan wadannan sune mu'minai alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun afwan sune wadanda yuqimuna as-salata suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda muka arzita suna ciyarwa sannan aka ce ulaika humul mu'minun haqqan wadannan sune masu imani malai ce to in an ce ila akhir al-ayatin har zuwa ƙarshen aya yadullu ala anna man lam yattasif bi jami'i tilka sifat duk wanda bai sifantu da dukkan waɗannan sifofi ba la yakunu mu'minan kenan ba zai zanto mai imani ba li anna kalimata domin kalimata innama lil hasri tana nufin wanda an sha makanci sai wannan duk da yake alhasr kin kala biyu ne akwai haqiqi akwai idafi wanda ana nufin dukkan abin da bai shiga ciki ba bai shiga wani kuma lokacin ana nufin a'a galibi ba wai duka ba dole sai mun gane wannan to malam da yace kulna zamu ce fihi idmar akwai abin da aka da aka shafe taqdiruhu za a kaddara shi innamal mu'minuna haqiqa mu'minai imanan kamil masu cikakken imani su ne waɗanda suka haɗa waɗannan sifofin gaba ɗaya wa innamal kamiluna fil iman waɗanda a cika ku cikin imani kama yuqalu kamar za a ce wa innamal kamiluna fil iman kama yuqalu ar-rajulu man tasabbara ala shada'idi namiji shine wanda ya hankuri akan tsanani ya'ani ar-rajulu al-kamilu ko yani ar-rajul al-kamil ana nufin namiji wanda a cikakken namiji kidan nan sai ka gane abin da ake son a ce ba wai kawai masu imani ba a'a masu cikakken imani tunda ita inda ma ta zo sai dai kai hattara cikin hasurkin nan da qasr ana kiran shi al-hasr al-qasr kala biyu ne akwai wanda in an kawo shi ana nufin komi bai fita akwai abin da in an kawo shi ba ana nufin komi bai fita ba akwai qasr mawsufin ala sifa akwai qasr sifa ala mawsuf wanda misali Allah ya ce wa Muhammadun illa rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba komi bane illa manzo to ai wannan sifa ita kadai ce Allah ya faɗa anan alhali ku ba wannan sifa dai a gare shi ba ko a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira duka wadannan sifofin sa kuma akwai wadansu wadanda ba su ba to dan haka alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat duk da zai cewa fi'ili ne an shi da an kace ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya sifufi ne to amma da an ka ce alladhi yajidunahu maktuban nan ma sifa ce tun da suna ne indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wani sai ce to ai fi'ili ne ba sifa bace sai a ce a'a amiruhum ne ai mai umurta su ne ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar nahin lahum 'anil munkar ina fata ana fahimta ta sauran fi'ilan sai ka mai da su sifofi to a takaice dai akwai hasr haqiqi akwai hasr idafi haqiqi yana nuna cewa innama Allahu ilahun wahid haƙiƙa Allah abin bauta wanda ya cancanta abota masa akan cancanta guda ne wannan hasr ne baya buƙatar taksisi haƙiƙi ne amma da an ka ce wa ma muhammadun illa rasulun to nan ba ana nufin ba bai da wata sifa in ba ta manzanci ba sai kai hattara da haƙiƙi da idafi to nan idafi kin ne kenan nan innamal mu'minuna alkamiluna imanin muminai masu cikakken imani su ne sun ka haɗin waɗannan sifofi gaba ɗaya domin in ba haka ba da ka cire ɗaya daga cikin su kenan mutum bai zai mumini ba tunda an ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum masu imani su ne wanda ambaci Allah zukatan su ta shiga cikin firgici to in an ka ja ayoyin Allah mutum bai shiga cikin tsoro ba ba mumini bane kaga an taimaka ma khawarij masu suka fitar da mutane su ta kisan mutane to dan haka dole ya kamata wato dalibin ilimi ya fahimci wato irin wannan saboda wani lokaci mas'aloli suna iya bijirowa wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne karshen wannan mas'ala din da malam ya kawo a karkashin wannan aya sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 352 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi inda yake cewa fa in qila qawluhu ta'ala fa in qila idan aka ce qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai na gaskiya to sun sa raƙami na aya suratul anfal wato saba'in da hudu alhali kuma wannan ayar akwai ta akwai a farkon sura a wajen aya ta hudu kenan sai suka sa saba'in da hudu ba kuskur ba ne suka yi ko wajen hudu din ne suka sa saba'in da hudu da yake akwai irin ta ula'ika mu'minu haka a ƙarshen sura din idan aka duba sai a yi hattara ba kuskure ba ne ɗari bisa ɗari to waɗannan su ne muminai cikakku an gane ko sai ka koma cikin littafin addurrul masun fi ulumil kitabil makrur kaga haƙƙan dinnan ta'kidi ne nami akwai maganganu malamai da dama malam yace to ya'ani iradata ma zakartu da an ka ce ulaika humul mu'minuna haqqan yana nuna cewa kenan haƙiƙani yanfi iradata ma zakartum yana korewar nufin abinda kun ka ce abinda ake nufi alkamiluna imanan malai ce kulna za mu ce ma'anahu ula'ika humul mu'minuna imanan kamilan haqqan kenan mu abinda muka tafi akan shi shine waɗannan su ne masu imani cikakken imani tabbatacce ko magana da ke ta tabbas waqila malam yace wadansu malamai sun ce inna haqqan ita kalma ta haqqan muta'alliqun bima ba'dahu la bima qablahu tana da alaka ne da abin da ya zo bayan ta ba abin da ya gabace ta ba wal mu'minuna tamamul kalam kenan asalin magana ula'ika humul mu'minun waɗannan su ne mu'minnai to haqqan lahum darajatun inda rabbihim tabbas suna da lada cikakka a wajen ubangijinsu duk da yake wannan wajen shi na da rauni amma dai malam ya kawo shi saboda ɗalibin ilimi ya sa akwai maganganu daban-daban malam ya ce a ƙarshen mas'ala ta ɗari uku da hamsin da uku fa in ƙila idan aka ce kaifa yuqalu ya za a yi a ce innal imana la yaqbalu ziyarata wan nuqsan imani baya karɓar ƙari ko raguwa وقد قال تعالى الله يتي وإذا تليت عليهم آياته إذا أكا كرنتا مسو آيو ينسى زادتهم إيمانا ذا سكار مسو إيماني سورة الأنفال آية بيو قلنا ذا متي المراد هنا أبند أكن في آثار الإيمان واتو تاسير إيماني أيو كان إيماني أكن في من الطمأنينة واتو قار النسوة نسوة تنسكن زوتي أكو وتطمئن قلوبنا واليقين دا يقيني والخشية da kuma khashiya tsoron Allah wa nahwi zalika da wannan li'anna domin tazahara al-adilla tazahur li'anna tazahur al-adilla domin yawan dalilai tazahur nan ma'ana asalin shi kamar sun tattaru ne alal madluli tazahurul adillati alal madluli tattaruwar dalilai akan abin da ake kafa dalili akan sa mimma yaziduhu rusuhan yana daga cikin abin da ke ƙara masa tabbata fil aqaidi a cikin aqida wa thubutan da tabbata fa amma haqiqatul iman amma shi haƙiƙanin imani fa huwa tasdiqu shine gaskatawa wal iqraru bi wahdaniyatillahi ta'ala da tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala kuma kadaituwar Allah cikin zatinsa cikin sifofinsa wato cikin ayyukansa da kuma cikin wato bautarsa da kuma cikin sunayensa wa kama annal ilahiyyata kamar yadda al'ilahiyya kasancewar Allah subhanahu ta'ala alwahdaniya shi kaɗai la taqbalu ziyada ba ta karɓar ƙari a ce Allah ya zan biyu ko fiye da haka aƙidar musulmi wan nuqsana kuma ba ta karfar raguwa a ce Allah ya ragu fa kadha al-iqraru biha kama a ce Allah ya koma rabi shine raguwa anan fa kadha al-iqraru biha haka ne kuma tabbatar da wato imani kinan abinda malai yake son ya ce tun da dai an mutum ya san cewa Allah ɗaya ne to ai babu ranar da zai imanin shi zai karu da cewa to ai cikin kasancewa Allah ɗai ɗai ne imaninsa ya karu domin ɗai ɗin ne ba a samun canji a cikin hakikanin wannan aƙida shi abin da malam ya kawo to wannan ya saba ma abin da aqida ta ahli sunna wal jama'a ta tafi akan sa hatta da wanda ya tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a karkashin hashiya in ka diba namba ta biyu yayi ta'aliki a karkashin wannan inda yace la yaqbalu ziyarata wan nuqsan a maganarsa ta farko malam yace qultu balil imani yazidu wa yanqus ne shi mai tahqiqin littafin yace imani yana karuwa yana daɗuwa kuma yana raguwa wa ala hadha jamhuru ahli sunnati kuma akan haka jamhur na ahli sunna suka tafi wal adilla tashhadu lahum kuma dalilai suna shaida haka qala ta'ala Allah yace wa idza ma unzilat suratun idan wata sura ta sabka fa minhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana wani da yace wannan ta kara mishi imani fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun waɗanda suka yi imani tana ƙara musu imani kuma suna bushara da saukar wannan aya suratul tauba aya ta 124 malam yace wal adillatu ala zalika kathiratun jidda dalilai akan haka suna da yawa magana ce ta malami a takaice amma yayi maka ishara cewa akwai dalilai masu yawa daga cikin su wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwahum kaga waɗanda suka shirya Allah zai ƙara musu shirya sannan a cikin suratu الفتح yake cewa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim kaga dan su ƙara imani tare da imanin su to wannan kuma idan abu yana karuwa to ai kuma yana raguwa bayiwa a ce abu yana yana raguwa bai karuwa wannan yana cikin dalilan da malamai suka bayar cewa imanin mutum yana karuwa to wannan mas'ala ce wanda yake zaka ga akwai wanda kira al-murji'a waɗanda kamar akwai murji'a na fiqh akwai murji'a na aqida kamar da suke cewa in ana zancen aqida ne to murji'a na aqida ake zance da aka ce murji'a waɗanda suke cewa a maida al'amari zuwa ga Allah arja'ahu shine daga nan qalu arjih wa akhahu ko to sai aka ce a nan abinda ake nufi cewa su suna ganin asalin imanin ne baya karuwa amma ayyuka suna karuwa amma su al-sunna sun tafi cewa shi kanshi imanin yana karuwa saboda tasirin imanin mutane ba ɗaya bane daga cikin dalilan su ba a kamanta imanin annabawa da imanin sahabbai ba a kamanta imanin sahabbai da wani wanda ba sahabi ba kenan sai zaman to imanin daban-daban ne da haka dai karuwar imani da daguwarsa abu ne wanda yake sananne a wajen malamai na ahli sunna kuma imamul bukhari ma sai da ya babi akan wannan mas'ala din to da haka dai imani yana karuwa yana raguwa sabanin abin da shi malam ya tafi akan sa wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan aya yanzu kuma za mu koma a cikin littafin dafa'u ihamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti shi kuma akan wannan aya mu ga abin da ya kawo abin da ya samu kaɗan ja muka kai ƙarshen waɗannan ayoyin saboda suna da alaƙa da juna shi yasa malam ya kawo ta kawo masaloli ƙarƙashin su sai muka tafi akan su har mu ƙare su sannan mu dawo akan bayanin malam a cikin littafin dafa'u ihamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 79 malam yake cewa a cikin suratul anfal malam yake cewa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah waɗanda an mu'minai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan su za su shiga cikin firgici malam yace hadhihi al-aya wannan aya tadullu ala anna wajal al-qulubi tana nuna cewa tsoron zukata shine wajala wajalal qulubi inda sima'i dhikrillahi wato lokacin da anka ambaci suka je an ambaci Allah min alamatil mu'minin yana daga cikin alamomin mu'minai masu imani wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a cikin wata aya ma yadullu ala khilafi dhalik abin da yake nuna sabanin wannan wa hiya qawluhu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala injimalan alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukata su suna samun nutsuwa idan an ka ambaci Allah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ala ku saurara inji malaman zauri bi dhikrillahi da ambaton Allah ne tatma'innul qulub zukata suke samun nutsuwa ba wai sai in an saurari music ba ko an sha kwaya ko an yi wani shashanci fal munafatu malam yace warware wa juna kore juna baina tumaninati tsakanin nutsuwa wa wajalil qulubi da kuma tsoron zukata zahiratu abu da yake bayyani abu da wanda yake afidi a ce mutum ya ji tsoro kuma ya samu nutsuwa kaga abin abubuwan sun ci karo da juna to an ce masu imani ya ambaci Allah zukatan su za su ga cikin tsoro an ce kuma ya ambaci Allah zukatan su za su samu nutsuwa to kaga tsoro da nutsuwa ba za su haɗu lokaci guda ba malam yace to wal jawabu an hadha amsa akan wannan anna tuma'ninata nutsuwar da Allah yace suna samu zukatan suna samu takunu bin shirahi sadri tana samuwa ne lokacin wato yalwar kirji bi ma'rifati tauhid ta fuskar sanin tauhidi wal wajala shi ko tsoro ya kunu inda khawfi zaighi lokacin da suke jin tsoron karkatar zukatansu wa zahabi wa zahabi anil huda da kuma wato tafiyar shiriya suna jin tsoron abin da suka sani na imani ya kubce musu shine az-zahab masdar ne na zahaba ya zahabu sai a ce zahaban duk da suna cewa zihab malamai sun ce wannan kuskure na don Allah subhanahu wataala a cikin suratu wato al-mu'minun yake cewa وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون بيتي ذهاب با مالا يتتو كما يشير إلى ذلك قوله تعالى كما يد فتر الله تكينون هكا تألا يتشي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فرق آية كنا مالا بيكاوش با الله شي سبكد للتافي أحسن الحديث ما في كاون مغانا متشابها ما يكمن تشيني هذا جونا تفسكر بلاغا da kuma wato lafuzza kenan inda kuma an ce wa ukharu mutashabihat sashen shi mutashabihat ne nan ta fuskar ma'ana tana wanda rasu bata fito a fili ba don haka sai mutum yayi hattara dan an ce dukkan qur'ani muhkam ne kitabun uhkimat ayatu kuma aka zo aka ce dukkan qur'ani mutashabih ne Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha dukkan shi na kamanci ne da juna kuma wani bisa ka ce a minhu ayatun muhkamatun a cikin shi akwai ayoyi waɗanda an muhkamat nan ba hikima ake nufi ba waɗanda ma'anarsu ta fito a fili ake nufi wa ukharu mutashabihat waɗanda ma'anarsu akwai rikitarwa ba ta fito a fili ba amma can mutashabihat ana nufin yana kamanci shi da juna ta fuskar balaga da kuma uslubi nan kuma uhkimat ayatuhu na ana nufin dukkan ayoyinsu suna cike da hikima da balaga ɗalibi ilimi yayi hatara to wannan littafin Allah ya ce taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum waɗanda suke jin tsoron Allah wato taksha irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wato fatun waɗanda suke jin tsoron Allah suna girgiza an gane ko na ana nufin hankalin su zai tashi thumma talinu juluduhum sannan kuma zukatan su yi wato laushi ko tafshi kenan wa qulubuhum da zukatan su ila zikrillahi zuwa ga ambaton Allah farko firgici zai kama su daga baya sai su samu natsuwa wa qauluhu ta'ala da fadar Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah kada ka karkatar da zukatanmu abin nan izharaita na saboda ka shiryar da mu ko izharaita na bayan ka shiryar da mu al'aya suratu ali imran aya ta 8 wa qawluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yu'tuna da waɗanda suke bayar da ma atau abinda Allah ya ba su amma ko ko yu'tuna suke zoma wato suke zuwa ba nan ba zuwa ba a zo a wuri ma'ana aikata abinda Allah ya umurce su na ibada suke zoma ibada yu'tuna ma atau abinda aka ba su in ma na dukiya ne su ciyar ko kuma na ibada sallah su je su aikata su yi ta a lokacinta kuma da sanin sharuɗanta tare da haka wa qulubuhum wajila zukatan suna cikin tsoro annahum ila rabbihim raji'un su suna koma zuwa ga ubangijin su tare da cewa sun aikata sun samu nutsuwa amma kuma ba su samu nutsuwa ba cewa Allah ya karba ko bai karba ba amma dai suna samu nutsuwa idan suna karanta alqur'ani to wannan shine abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan ayar kenan to amma kafin mu ci gaba akwai bayani da ya kamata mu dan ƙara shi ne cewa waɗansu malamai sun tafi cewa wato halin su ne ya bambanta a halin ayoyin da ake karantawa ma'ana idan ana karanta ayoyin aljanna da abin da Allah ya tanadi ga 'yan aljanna sai su samu natsuwa فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما أخفي لهم من قرة أعين أو تكراء جزاء بما كانوا يعملون ها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون da sauransu abinda Allah ya musu tanadi wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihi ma aynani tajriyan fihi ma min kulli fakihatin zawjan fihinna qasiratu at-tarf lam yatmithhunna insun qablahum wala jan ayun suke fadin tattana abinda an kai musu na aljanna sai su samu nutsuwa idan kuma aka ambaci abinda Allah ya tanadi na azaba na wuta to kuma sai hankalinsu ya tashi kenan sai a raba ayoyin guda biyu wajilat qulubuhum zukatansu hankalinsu yana tashi in ana zancen azaba inda Allah subhanahu wa ta'ala zai zancen azabar wuta قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون مثالي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا دو إن وأنا آيوين kenan sai zamanto in ana zancen aljanna da matan aljanna da abinda Allah ya musu tanadi na karamci sai su samu natsuwa in kuma an ka ambaci ayoyi na azaba sai hankalin su ya tashi waɗansu daga cikin malamai sun kawo wannan ra'ayi ina fata an fahimta kuma ba su ci karo da juna ba domin kasancewar suna da tauhidi yana sa su samu tsammanin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma kasancewar bu san ko Allah ya karbi ayyukan su ba sai shiga cikin tsoro kuma kasancewar an bace ayoyi na aljanna yana sa in suna da tauhidi su yi kwaɗayi zuwa ga rahama Allah idan an baci ayoyin wuta su ji tsoro saboda san yadda za su kare ba kuma san ko Allah ya karbi ayyukan su ba dan haka waɗannan ra'ayukan ba su karo da juna ba kan wani ya ga mun kawo wani ra'ayi sabanin wanda malam ya kawo ya sa tsammanin ra'ayukan kamar suna cin karo da juna ne ina fata an fahimta to abinda za mu ƙara kafin mu je gaba akwai abu biyu zuwa uku na farko da Allah ya ce wajilat qulubuhum zukatan suna shiga cikin tsoro nan dukkan jikin dan adam idan zuciya ta ji tsoro shi ma yana shiga cikin tsoro kenan utliqal juz'u wa urida bihi al kullu an faɗi sashi amma ana nufin duka domin da zuciya ta kamu da tsoro ai dukkan jikin dan adam ya kamu da tsoro shi yasa ma sha'iri yake sifanta waɗanda suke da tsoro idan aka je wajen yaƙi da waɗanda ba sa tsoro yake cewa wa shattana baina jundin qad habba zahifan wa jundin tawalla wa huwa bil khizyi ya'saru washattana akwai bambanci bagire mai nisa tsakanin baina jundin tsakanin soja kada habba zahifan wanda habba asalin habba da haba ba wannan shine ma'ana ya kutsa amma asalin shi hububur riyah ne iska ta tashi ma'ana ya kutsa zahifan yana mai kutsawa a cikin fagen yaki asalin azzahaf shine yin rarrafe a wajen yaki amma ana nufin kutsawa a fagen yaki wa jundin da kuma soja wato tawalla wanda ya juya ya bada baya wa huwa bil khizi yace shi wannan wanda ya gudu bil khizi saboda kaskanci ya asaru har da tuntube ke yi kaga halin su ko ya bambanta to kinan sai a hankalta ma bambanci kuma daga wannan malamai suke cewa kinan ya kamata mu hankalta ma ayoyin alqur'ani cewa wa'azi kada ya zamanto kullun tsoratarwa ne kada ya zamanto kuma kullun mu yi mutane bushara ne da nuna musu za su shiga aljanna a arha a'a in an ga mutane sun shiga kullun dai a hada guda biyu amma in an ga mutane sun yi sakaci da yawa to a kawo ayoyin azaba kawai saboda a jawo su idan an ga mutane kuma suna ga aikin alkhairi sai a jawo musu ayoyi na natsuwa da kuma kwantar musu da hankali na su ƙara dagewa su ƙara ƙoƙari dan Allah subhanahu wata'ala ya taimake su ya ba su wannan abin da ya yi musu alkawari idan kuma dama mafi yawancin mutane dai ana cikin tsakanin tsoro ne da firgitarwa malami dai ba a son ya tsaya akan usulubi guda ko hutuba guda ko abin da ya kama da haka ya rika caccanzawa don saboda yana daga cikin abin da ke sawar mutum ya samu nishaɗi kamar yadda hariri ya faɗa a cikin muqamasa wa ma qasadtu bil ihmad fihi illa li tanshiti qari'ihi yace wa ma qasadtu ban nufata ba ban yi niyya ba bil ihmad ihmad da haƙarami ne da alhamza da haƙarami da mimun da dadun asalin alhamdu shine abin da yake da kamar mu ce yami amma nan yana nufin ko mu ce tsami amma nan yace bil ihmad ma'ana nan tattanza mishi salo illa li tanshiti qari'ihi sai don insa na shaɗi ga waɗanda za su karatun wannan littafi to wannan shi ne abinda malam ya kawo game da zancen tsoro da kuma zancen da'awa waɗanda kuma suke cewa su ba sa bauta ma Allah don suna suna da kwaɗayin rahamarsa wannan kuskure ne don annabawa su kansu da suka fi kowa kima da makama da daraja da waliyantaka suna roƙon Allah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba suna roƙon Allah ragaban suna kwaɗayi wa rahaban kuma suna tsoron azabar shi da haka mutum ya ce a'a shi ba yana bauta ma Allah bane don tsoron azabar sa ba yana bauta ma Allah bane don kwaɗayin aljannar sa kawai yana bauta ma Allah ne don Allah ya cancanta a bauta masa wannan kuskure ne bai kai annabawa matsayi ba kamar da ake ruwaitowa daga waɗansu wallahu ta'ala a'lam to ina ganin wannan shine abin da zamu iya kawo a karkashin wannan aya abin da malin ya kawo kuma abin da ya kamata mu dan wato ƙara a karkashin ayar sai a ƙarshe abu na ƙarshe shine abin da ake kira tafsirul qur'an bil qur'an malaman tafsirin qur'ani da qur'ani suna aiki da wasu ƙa'idodi suna da muhimmanci kwarai da gaske ya kamata ɗalibi ilimi ya amfani da su shine idan anka kawo aya za a dibi ayoyin da suke da ma'ana irin tata sai a haɗa su na biyu sai a nemi kishiyarsu kuma su kaga misali da an ce innamal mu'minuna alladhina azkirallahu wajilat qulubuhum nan halin mu'minne ne suna jin tsoro lokacin da an ambaci azaba na biyu suna samun nutsuwa in an ambaci ayoyin da suke dauke da rahama kuma mu'minne an ka ambaci ayoyin Allah suna yin murmushi fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun to sai ka kawo dukkan ayoyin da idza zukirallahu ga mu'minne duk lokacin da an karanta alqur'ani kuma sai ka juya kishiyarsa sai ka samu ayoyin da suke magana kan sabanin haka kafirai su koyi an ka ambaci ayoyin Allah mi suke yi an gane ko wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura su kafirai da an ambaci Allah sai su juya su bada baya an gane ko fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira sannan Allah subhanahu wa ta'ala nuna zukatansu suna tashi hankalin su yana tashi wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun sannan idan aka kamaranta ayoyin Allah zaka ga huskokin su sun cunkushe wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar zaka sun bata huska sun gince huska Allah ce ya kaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatina sun yi kusa su kutso ma waɗanda suke karanta musu ayoyin mu ma'ana dai mawdu'i ne zaka iya hada shi kaga irin yadda ayoyin da suke magana kan kaza kan hali kaza kan abu kaza kan sifofin abu kaza wannan ɗaya ne daga cikin wato qawaid na tafsirul qur'an بالقرآن mai so yana kuma cikin muqaddima ta adwa'ul bayan ya diba da kuma bahas da Dr. Ahmad Mahmud Muhammad Buraidi yayi na kasar Saudiya da kuma ka'idodin da malamai suka shimfiɗa na tafsirul Qur'an bil Qur'an kamar dirasatun fi usulit tafsir na Professor Ustaz Dr. Kabir Yunus na kasar Najeriya a Kano ya keɓe babi a cikin wannan littafi nashi akan tafsirul Qur'an bil Qur'an da sauran kuma malamai da suka yi littattafai kamar Dr. Musa'id Tayyar ya yi littattafai akan yadda a cikin littattafansa yana keɓe wurare da ake tafsirul Qur'an bil Qur'an misali littafin sa at-Tahrir fi usul tafsir ɗalibin ilimi da diba kuma akwai littattafai masu amfani cikin wannan fage kamar at-tafsir usuluhu wa qawaiduhu na wato Dr. Khalil Al-Kubaisi dan ƙasar Iraki. Littafai ne suna da amfani ɗalibin ilimi ya neme su don saboda fahimtar yadda wato ƙa'idodi suke tafiya. Akwai kuma bahasi da wata mata ta yi Su'adu Kuraim akan tafsirul Qur'an bil Qur'an shi ma zai taimakawa. Akwai kuma tafsirul Qur'an bil Qur'an tafsirun wa taqwim wata doktora da aka rubuta ina ganin a ƙasar Saudiya. Na manta wanda ya rubuta ta dai ɗalibin ilimi zai iya neman ta ya same ta ya amfana da irin abin da malamai suka rubuta. Wallahu ta'ala a'lam to yanzu za mu dawo ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin shine kawo ayar da take akan jerin ayoyi a ƙarƙashin mas'ala ta 354 malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga cikin gidanka na ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil haqq da gaskiya to tashbihun an kaman ka an kamanta fitar shi fa ainal mushabbahu wal mushabbahu bihi ina zamu gane abinda an kai kamanceceniya abinda an ka kamanta da abinda an kai kamanceceniya da shi domin yanzu in nace Muhammadun kal asadi Muhammadu tamkar zaki yake to kenan na an samu Muhammadu an kamanta shi da zaki ana iya cewa fi shaja'ati shine wajhu shabahi misali a wajen zarumta to anan da an ka ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijinka fitar da kai daga gaskiya to me aka kamanta da shi kaga nan sai ka ji magana kamar bata fito a fili ba malam yace qulna za mu ce ma'anahu ma'anarsa imdi ka shude ala ma ra'aitahu sawaban akan abin da ka gane shi daidai min min tamfilil ghuzati na ba waɗanda suka je yaƙi nafila ma'ana ƙari akan abin da an ka basu domin kalma ta nafila tana nufin ƙari wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila nan ba ana nufin sallan nafila ba to don haka min tamfilil ghuzati na ba ƙara ma waɗanda suka je yaƙi fi ƙismatil ghana'im wajen rabon ganima ka ba su wani abu waɗanda kaga sun yi fice kamar yadda shari'a ta zo da wannan ana ba waɗanda suka ko a ce kafin yaƙi ma wanda ya kaza yana da kaza wa in karihu ko da sun kyamaci wannan rabon da za ka yi an gane ko to ka yi haka waɗanda suka yi ƙoƙari a ɗan bambanta su ina fata an fahimce ni kama madaita fi khurujika kamar yadda ka shuɗe a wajen fitarka min baitika lokacin da zaka fita lil harbi wajen yaƙi bil haƙƙi don ka yaƙi da gaskiya za ka yi yaƙin ba shi yaƙi da gaskiya ba ma'ana ya yaƙi gaskiya a'a ya yi yaƙi don tabbatar da gaskiya lil harbi bil haƙƙi ai mutalabbisan bil haqq sai an yi hattara nan alba'u abin nan ne tana nuna kana mai tare da gaskiya kana tare da gaskiya ba wai don ya yaƙi gaskiya ba an gane ko wa hum karihuna su sun kyamaci haka kenan kamar yadda sun ka kyamaci hitarka a wajen yaƙi ba su ji daɗi ba domin suna jin tsoron mutuwa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum to haka ka shuɗe ka shuɗe wajen zartar da hukuncin da ka ga dama kada ka waiwaye su Wakila malin yace waɗansu ma'anahu sun ce ma'anar shi fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku daidaita tsakankaninku fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku wa in karihtum ko da kun kyamace haka kama kana ikhrajuka min baitika bil haqq kamar yadda fitar da kai daga cikin gidanka daga cikin gidanka da Allah ya yi maka umarni ka fita bil haqqi da gaskiya ne kuma sun kyamaci hakan ga to babu wata matsala su ji tsoron Allah kuma su gyara tsakanin su yadda suke kyama hita haka suke kyama sulhu to su ji tsoron Allah dukkan su su kaunace su ina fata an fahimta to kamar dai shine bayanin da malam ya kawo kuma akwai bayanai ƙari masu yawa da yake ba komi ne muke kokarin mu kawo a nan ba shine cewa akwai wani littafi ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo maganganu masu yawa ɗalibin ilimi idan yana so ya koma cikin wannan littafi ya ga ƙarin maganganu waɗanda malamai suka kawo da maganganu waɗanda suke za su fito zahiri waɗanda suke kaza ana kawo su wani lokaci saboda a bayyana maka ba magana guda akwai ba ga maganganu da suka fi ƙarfi saboda kar ka ɗauki ilimi bakin abin da ilimin ka ya tsaya akan shi ne kuma ba dole sai wannan littafin shi kaɗai ba amma dai yana da cikin littattafan da ɗalibin ilimi ya kamata ya duba akwai wasu littattafan da tafsiri ɗalibin ilimi zai iya dubawa ko da sun yi magana kan wannan mas'ala ɗin wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba 'yan uwa musulmi sai mas'ala ta ɗari uku da hamsin da biyar a cikin as'iratul qur'an al-majid wa ajibatu hana muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi a ƙarƙashin aya ta takwas a cikin suratul anfal malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce li yuhiqqal haqqa dan Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubtil al-batila dan kuma ya kore ƙarya to wannan ta'alili na to ma'ana kenan fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka yi don saboda a tabbatar da gaskiya ma'ana musulunci ya samu karfi akan kafirci kuma akwai maganganu daban-daban in ka diba cikin addurul masun waɗansu suna iya ɗauka liyu haqqal haqqa yana da alaka ne ba da akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi ba waɗansu suna iya ɗaukar yana da alaka da abubuwan da suka gabata fattaqullaha ku ji tsoron Allah kenan don saboda in kun ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya sa kun ji tsoronsa ya sa ku a cikin wannan addini liyu haqqal haqqa saka iske dai maganganu daban-daban daban-daban da malamai suke kawowa da maganganun da suke suna da karfi da maganganun suna da rauni amma dai abinda aka fi dauka Allah ya fitar da kai ne liyu haqqal haqqa shine fi fitowa a zahiri don ya tabbatar da gaskiya wa yubtil al batila ya bata ƙarya malam yace wakilahuma muta'azzirun dukkan su abu ne wanda ba zai yiwa ba li'annahu tahsilul hasil domin abinda ake kira at-tahsilul hasil abinda akwai ne kuma a ce za a tabbatar da shi to kuma me zan ce tabbatar da shi domin al-haqq al-haqq da larabci shine abinda ya tabbata haqqa ya huqqu ya tabbata al-batil kuma ƙarya to an ce a tabbatar da gaskiya to ai dama ita gaskiya tabbace take sannan an ce yubtilul batila a bata ƙarya ai dama ƙarya batatta ce to kenan kuma ya za a yi kuma a ce Allah zai yi haka kamar sallar azhar ne mutum yayi sallar azhar ya kari sai a ce kuma shari'a ta ce sakin sallar azhar ya za a yi kuma a nemi kai sallar azhar in ka rike ka aikata aiki ba babu zance a neme ka da shi kamar a ce a cikin mu ta ce mutu to ai kuma ba zai yiwa ba qulna za mu ce al muradu bil haqqi abinda ake nufi da al haqq al iman imani an gane ko kenan li yuhiqqal imana ne don Allah ya tabbatar da imani an gane ko والباطل بالشرك Allah ya tunkuɗe shirka fandafa as-su'al malai ce sai wannan tambaya da aka yi sai aka tunkuɗe ta da amsa wadda ta gamsar wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan aya sai a mas'ala ta 356 a cikin wani littafi na asilatul qur'anil majid malam yace fa in kila idan anka ce ma fa'idatu takrar menene fa'idan maimaita abu fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yuridu Allahu Allah yana son an yi hiƙal haƙƙa ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalimominsa kalimomin Allah kuma suna da yawa ba su da iyaka قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كما با أي تنزل كلمة الله لا تبديل لكلمات الله كما هكذا تو Allah ya yi haka wa yuridu Allah Allah yana son an yi hikkal haqqa ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalimominsa wa yaqta'a ya yanke dabiral kafirin bayan kafirai na ana nufin wato zurriya su domin zurriya ka za ta zo bayan ka ne ismul fa'il ne na dabara shine abin da ya zo baya sai ce kuma li yuhiqqal haqqa dan ya tabbatar da gaskiya to kenan kaga an sa yuhiqqal haqqa yuridu Allah an yuhiqqal haqqa kuma li yuhiqqal haqqa kaga kamar an samu maimaici to menene fa'ida ta azo da wannan malam yace kulna zamu ce inna ma zakara awwalan inna ma zukira awwalan an ambaci yuhiqqal haqqa da farko li bayani don a bayyana anna iradatahum wannan niyyar tasu kanat muta'alliqa tana da alaka bi ikhtiyari ta'ifa wajen zaben jama'a ko tawaga ko runduna allati kanat fiha al-ghanima wadda take da alaka da ganima an gane ko wato kenan su suna buƙatar jama'a biyu ce ayari na Abu Sufyan wanda ya je Sham zai ya kawo fatake fatake da suka zo da kaya za su kai a Makka aka je a tare su saboda a kwace waɗannan kayan to galibi yan kasuwa ba sa dauke da makamai yan kaɗan daga cikin su saboda su kuma mutanen Madi Makka sun kwace dukiyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutanen sa kidan wannan sakamako ne ka a ce zalunci ne za a yi an yi ta'addanci saboda akwai masu neman irin wannan to su kuma mutanen maka sun zo su kare wannan dukiyar tasu to sai wancan ayarin ya tsira don Abu Sufyan ya samu labari sai bi hanya ya gudu to su kuma sun fi son wannan domin ba su da mutane masu makamai za a kashe su kuma za a samu dukiya waccan kuma su suna ganin a zahiri suna da makamai kuma sun fi su yawa kenan ba ita suke so ba to sai aka yi magana ce yuridullahu an yuhiqqal haqqa sai ce to wannan irada da an ka ce Allah yana so don ya tabbatar da gaskiya to wancan na farko yana da alaƙa ne da ikhtiyari ta'ifa wancan zaɓe da sun kaso su yi sun kaso su zaɓi waccan wadda ba ta da wato makamai don Allah ya faɗi wannan wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum abinda suke bukata shine ghayra zati shauka to sai an ka nuna musu a'a nan wannan zaɓe da suka yi to ga zaɓen Allah وإرادة الله تعالى باختيار الطائفة التي فيها في قهرها نصرة الدين sai an karuna musu nan Allah yana son ne ya ba su jama'ar da za su samu taimakon addini wadda wato at-ta'ifa tawaga ta yaki allati wadda fi qahriha in an rinjaye ta nusratud din a cikin rinjaye ta akwai taimakon addini cin nasarar addini za a kashe manyan manyan kafirai kuma za a samu ganima fa kuma za makka ita ce adda karfi a wannan lokaci ummul qura in an samu nasara akan ta an samu nasara ne akan makiyan Allah yace to fa zakarahu awwalan sai ya Allah ya ambace shi farko litamyiz bainal iradataini dan ya bambanta tsakankanin waɗannan irada guda biyu thumma zakarahu thaniyan sannan Allah ya sake zancin li yuhiqqal haqa li bayanil hikmati fi qat'i dabiril kafirin me yasa ya bada iko dan a samu halakar da kafirai kenan na farko don a nuna muku zabin ku yuridullahu an yuhiqqal haqa Allah yana so ya tabbatar da gaskiya don zabin da yayi muku shine abin da yake alkhairi gare ku don ya tabbatar da imani wancan zaɓi kuma da Allah ya muku ya yi haka ne li haƙƙal haka dan ya ruguza kafirai kina sai zamanto ba abu guda ne ake son a yi bayani akan sa ce an samu maimaici wannan shine wato abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya to amma kafin lokacin mu yana fara hararen mu akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu bayani akan su abu na farko shine cewa da yace li yuhiqqal haqqa malam yace al iman ake nufi waɗansu malamai sun tafi cewa nan abin da ake nufi alhaqqa shine masu imani li yuhiqqa ahlal haqqi don Allah ya tabbatar da masu ma'abuta gaskiya kina annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa wa yubtil al batil ay wa yubtil ahlal batil ya bata wato ma'abuta shirka ko kuma al iman shine al islam sun fassara li yuhiqqa al haqqa huwa al islam duk babu matsala musulunci abu ne tabbatacce kuma masu imani su ne tabbatattu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin ita ko dama kalma ta kafirci ba ta da tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin jissat min fawqi al-ardi ma laha min qarar ba ta tabbata kinan dan haka wannan shine abin da ake so ko kuma li yuhiqqal haqqa Allah ya haka don ya bayyana ya bayyana gaskiya ta, ta, ta samu tabbata dan dama tabbatatta ce a wajen Allah tun alauhi mahfuz ya rubuta haka to a yanzu sai ya bayyana shi wa yubtil al batila ya bayyana ƙarya ce abu ne wanda ba tabbatacce ba dama ya rubuta haka wannan su malamai sun fassara akan haka dan zaka iske akwai maganganu na malamai daban-daban waɗanda malamai suke kawowa kuma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yayi bayani akan karkashin wannan ayoyi zancen irada li wa yuridu Allah an yuhiqqa al da sauransu mai so yana iya kuma cikin wannan littafi ya ƙara ganin bayanai na malamai domin ilimi abu ne wanda yake na son faɗaɗawa to kafin mu kai ƙarshe a cikin wannan bayani namu a cikin suratul a'raf a wajen aya walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala a karkashin mas'ala ta 347 mun manta da wani abu da ya kamata mu kawo shine inda a shafi na 117 inda Allah ce walladina yumsikuna bil kitabi wa aqamus sala waɗanda suke riko da littafi kuma suka tsaye da sallah imamu shu'ba ya karanta walladina yumsikuna bil kitabi daga amsaka yumsiku imsakan su ko yumsikuna masaka yumsiku tamassukan to um, wannan sai mu ga cewa malaman sarfu suna nuna cewa in an ce amsaka da masaka shi massa masaka yayi riko da karfi amsaka suna nufin bai kai wancan karfi ba to amma sai muka cewa cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya makansa amfani da wato amsaka ba masaka ba alhali ko kamun Allah babu irinsa don Allah subhanahu wataala yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha bai ce fala mumassika laha ba wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di wa ma yumsik bai ce wa ma yumassik ba alhali kamun Allah shine ya kamata a ce an ba karfi a wagga kira'a wato ta abin nan ta jamhur sai an ce yumassikuna bil kitabi ba qira'ata shu'ba ba tunda in yumassikuna la ko da mun ce to amsaka bai kai karfi ba to ya za a yi irin fi'ili na Allah kuma a yi amfani da shi a qira'ata shu'ba ga sauran mutane shi ko yumassikuna a sa fi'ilin da yafi karfi amma wajen Allah kuma Allah na bada labari sai ya ce wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di to kaga wannan mas'ala ce to abu na farko sai an kuma ma aqida shine fi'ili in an danganta shi zuwa ga Allah ya fita ga tsarin danganta shi zuwa ga halittunsa bal ma fi'ili in an danganta shi zuwa ga halitta ya bambanta daga wata halitta kaga an kace mutum yayi kuka kare ya koka akuya ta koka tumkiya ta koka kai da kanka san ba ɗaya bane alhali ko halittu ne balle in an danganta fi'ili na Allah don haka ba a kamanta riƙon Allah da riƙon bayi wannan na farko kenan sannan yum yumassikuna guda da yumsikuna in ma mun ce yumsikuna a kira'a ta shu'uba bai kai yumassikuna karfi ba to ai mutane riƙon su da littafin Allah da imanin su ba ɗaya bane to yumsikuna na ana magana ne waɗanda ba su kai waɗancan ba balle waɗanda su yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala inna la nudhi'u ajra al-muslihin dukkan su kuma Allah ba zai tsotatar da wanda ya kyautata aiki ba ina fata an fahimci ni sannan kuma wa ma yumsik dama fi'ili na Allah ko an kawo masaka ko an kawo amsaka duk ɗai ne domin riƙon Allah ba riƙo bane irin wanda irin namu wanda yake buƙatar wani ƙarfi domin ƙarfin Allah babu abin da kai shi duk fi'ilin da an ka samu Allah aikin Allah ɗai ne ko kuma su bayin bambancin imanin su sanin su da Allah wa ma yumsik Allah ko bai sa fi'ili mai ƙarfi ba babu wanda kai Allah subhanahu wata'ala ƙarfi dan ya ce wala qad jaa ala fir'auna nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir kamu na Allah babu irinsa da haka ba sai an kamanta kamu na ‘yan adam ba da kamu na Allah subhanahu wa ta'ala wannan mas'ala ce da muka dan biyo kanta muka wuce muka manta sai muka ga ya kamata a ce an bijiro da ita don saboda amfanin mu gaba daya to ‘yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci yana hararen mu ya kamata mu dakata a nan sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko kuma ya kaddara abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh